الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمزية دميت في الوغى لتكسب طيبا ما أراقت من الدم الشهداء فهي قطب المحراب والحرب كم دارت عليها في طاعة أرحاء وأراه لو لم يسكن بها قبل حراء مجد به الدأماء عجبا للكفار زادوا ضلالا بالذي فيه للعقول اهتداء والذي يسألون منه كتاب منزل قد أتاهم وارتقاء أولم يكفهم من الله ذكر فيه للناس رحمة وشفاء عجز فهل لا تأتي بها البلغاء كل يوم تودي إلى سامعه القراء من لفظه الغراء قراء نعم كل يوم تأتي كل يوم تهدي إلى سامعيه معجزات من لفظه القراء تتجلى به المسامع والأفواه فهو الحلو والحلواء رق لبزا وراق معنى فجاءت في حلاها وحليها الخنساء وارثنا فيه غوامض فضل رقة من زلاله وصفاء إنما للوجود إذا ما جليت عن مرآتها الأصداء صورة منه أشبهت صورا منا ومثل, ومثل النظائر النظراء والأقاويل عندهم كالتماثيل فلا يهمنك الخطباء كم أبانت آياته من علوم أن حروف أبان أنها الهجاء فهي كالحب والنوى أعجب الزراء منه سنابل وذكاء فأطالوا فيه فيه التردد والريب فقالوا سحر وقالوا افتراء وإذا البينات لم تغن شيئا فالتماس الهدى بهن عناء وإذا ضلت العقول على علم فماذا تقوله النصحاء قوم عيسى آملتم قوم موسى بالذي عاملتكم الحنفاء صدقوا كتبكم وكذبتم كتبهم إن ذا لبئس البواء لو جحدنا جحودكم لاستوينا أول الحق بالضلال استواء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يوم مكدا وهوتو نكراتم منا zaure wanda muka saba gabatarwa kafin watan azumi to insha Allah yau za mu daura daga yadda muka tsaya a karatun luga muna cikin alhamziyatul busiri wanda mun karanta baiti 180 ne ko daga cikin hamziyatul busiri wanda za mu tashi a baiti na 181 baitin yana cewa دميت في الوغى لتكسب طيبا ما أراقت من الدم الشهداء وأراه لو لم يسكن بها قبل حراء ما جد به الدعماء فهي قطب المهراب والحرب كم دارت عليها في طاعة أرجاء عجبا للكفار زادوا ضلالا بالذي فيه للأقول اهتداء والذي يسألون منه كتاب منزل قد أتاهم وارتقاء أولم يكفهم من الله ذكر فيه للناس رحمة وشفاء yana bayani akan wato ya ɗauko abin step by step ne ya yi bayani akan karamci da mu'jiza na hannun manzan Allah wanda ya faɗa mana wa'adat alaƙata da ta ainihin wahaya hatta mamatihin na jala'u wata gadda bi sa'i alfin zima'un wata rawa bi sa'i alfin jiya'u ko ya faɗa mana albarkan tafin hannun manzan Allah wato hannun manzan Allah ta mayar da idan katada bayan ta mayar da idan katada idan katada ya warke garau har katada ya koma ga Allah idansa yana nan warai yawwa ita yayi bayani akan albarkan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya saka hannu cikin ruwa ruwan da mutum ɗaya zai sha sai mutum dubu su sha in ya saka hannu cikin abincin da mutum ɗaya zai ci sai mutum dubu su ci an gane to sai kuma ya dawo magana akan kafafuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine har yake faɗa mana haziyal masjidul harami bimum shaha wa lam yansa hazzahu iliya'u masallacin qudus ya rabauta da tattakin da annabi yayi a cikin sa wa lam yansa hazzahu iliya'u madinatu iliya bata manta da raban da ta samu ranar da annabi ya shiga cikin ta ba to sai a baiti na 180 sai ya ce damiyat fil wagalif tuksiba tiban ma aragat min ad-dami shuhada'u wato damiyat fil waga diddigen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama jini ya zuba saboda wahala da faman yaƙi jini har ya kai ga an ji manzan Allah cewa jini yana zuba amma mai yasa jinin ya zuba lituksiba tiban an yi haka ne domin ta samar da ɗiban da ɗaɗa da farin ciki ma a rakat minad dami shuhada na jinin shahidai da ya zuba a wannan farfajiya ma'ana jini ya zuba a jikin manzan Allah domin jinin shahidai ya samu tagomashin jinin manzan Allah ma ya yi musharaka da jininsu wajen daga a fagen yaƙi din duk da cewa a duk ruwayoyin babu ruwayan da ta zo akan diddigen manzan Allah ne ya ji ciwo a a ruwayoyi dai sun zo akan an karya ruba'iyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suri ko an fasa leɓen manzan Allah sallallahu alaihi sallama goshin manzan Allah ya fashe a uhudu ko yawwa kamar dai a ta'ifa ne aka ce jini ya zuba a kwanjinsa to amma imam al-busiri ya ce dam ya fil waga waga shine yaƙi to wato kafa manzan Allah sallallahu alaihi sallama jini ya zuba ta zubar da jini fil waga a yaƙi saboda mai lituksiba tsiban domin ta samar da daɗaɗa da farin ciki ma a raƙat minas dami shuhada'u na daga abin da ya zuba na jinin shahidai an gane ko? na'am فهي قطب المحاب والحرب كم دارت عليها بطاعة أرحأ
فهي قطب المهراب أفهم من زن الله صلى الله عليه وسلم قطب شو قباتي idan an ce kutubu shine shugaba shine wato jagora to fa hawa fa haya qutbul mihrabi kafan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce wato jagora shugaba na al-mihrabi wajen ibada al-mihrab rahaba eh mafi yawa a wajen nasara gurin bauta sukan ce masa mihrab ne kullama da kala alaiha zakariya al-mihraba وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب توفاها يقطب المهراب كفا مزا الله إتشي شو قباه نا المهراب فرفاج ينبوتا أيا فدا من تكين بردا كو ظلمت سنة من أهي الزلامة إلى أن اشتكت كدماه الدر من ورمي نازا لنت سنة وند يترى يدهن درينا يوين إبادة حسي دكفافون سسكا كمبرا سكا تسلاجي من ورمين suka kai kuka na kumburi da wahala wanda har sai da tunan Aisha ta ce kai da Allah ya gafarta maka Allah ubangiji ya maka kaza ya maka kaza dan me zaka wahalar da kanka annabi ya ce afala akunu abdan shakuran ko to fa haya qutbul mihrab kafan manzo Allah shugaba ce na wajen ibada tana tsayuwan dare inna rabbaka ya alamu annaka taqumu adna min sulusayil layli ko wa nisfihi wa sulusihi wa ta'ifatu min alladhina ma'ak to fa haya qutbul mihrabi wal harbi kuma bayan kafan manzan Allah jaruma ce shugaba ce a fagen ibada to haka a wajen yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam yaƙi 25 ya je da kansa 25 ba a taɓa yaƙi manzan Allah ya zauna a gida ya tura wasu ba da shi ake zuwa kuma sayyiduna ali ibn abi talib ya ce idan wahala ya kai wahala muka jikata muna neman yadda za mu yi a gurin yaƙi sai mu dawo bayan manzan Allah mu zo mu tsatsaya sabila da annabi jarumi ne sadauki ne a fagen yaƙi ba a baya yake ba to fa haya qutubul mihrabi kafan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shugaba ce wajen ibada wal harbi shugaba ce wajen jagorancin yaƙi kam darat alaiha fi ta'atin arja'u abubuwa nawa ne masu nauyi suka kewaya ga kafan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin yaƙi suna da yawa na'am وأراه لو لم يسكن بها قبل لقرار ما جد به الدماء وأراه إنا جننسا لو لم يسكن بها قبل هراء بعد دين يا رراشي قبل كافين ياكين ما بعد النبي يا رراشي هراء وتدوس هراء نعم ما جت دا تا تنكدو تا زما ruwa ta zama kaman ruwa majad bihi da ama'u da ta da ta yi wato da ta yi da ta yi rawa kaman yadda kogi yake yin rawa addama shine albahru zakhir kogi mai yawa kogi wanda yake motsi maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau dutsen hira sai hira ya kama jijjiga yana rawa saboda girman sawun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama نعم ya kama jijjiga annabi sai ya dafa hira ya ce uskun ya hira ka nutsu ya kai hira to shine ya ce wa arahu law lam yusakkin biha qablu hira ba dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rarrashi ya nutsar da hira ba ma jad bihi da'ma'u da ruwa ya jijjiga ta wato da ta jijjiga ta zamo tana rawa Mm.
kamar yadda ruwa yake yin rawa ta ci gaba da yin rawa sabila da girman kadamin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani kuma an ce da shi da sayyidina Abubakar da Umar ne da Uthman suka hau kan dutsen Uhud ko Uhud ya kama rawa annabi ya buga bayan Uhud ya ce ihda ya Uhud ko uskun ya Uhud fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani Mm.
kada ya kai Uhudu annabi Muhammadu ne a kanka da Siddiqi Abubakar Mm.
da shahidai guda biyu uh, Umar da Usman Mm.
an gane ko نعم to shine wa arahu law lam yusakkin biha qablu hira'un ma jad bihi ad-da'ma'u ajaban lil kuffari zadu dalalan billazi anhu lil uquli billazi fihi lil uquli ihtida'u مم.
ajaban abin mamaki lil kuffari ga kafirai zadu dalalan sai kullum ƙara ɓata suke suna kangarewa billadi fihi lil uqul ihtida'u ga wanda shi yakan zo ya shiryar da hankali ne amma sai suka bata gabarinsa مم.
wai haske ne ya zo kana cikin duhu amma sai ka dilmiya ka ci gaba da bin duhun baka biyo gurin hasken ba ai abun mamaki ne مم.
Ah, kana cikin duhu gaba duhu baya duhu kana neman dan kabsa dan hasken da zaka gane hanyar da zaka bi kawai sai aka hasko maka babban haske sai ka dilmiya ka ba zama kai gurin duhu din baka ba hasken ba wannan ai za a ji mamaki wannan hauka ne ya same shi ko ne ce ajaban abun mamaki lil kufari ga kafirai zadu dalalan sun ƙara kangarewa da bacewa مم.
billazi fihi lil uquli ihtida'u ga wanda shi yakan zamo shiriya ne ga hankalin da tabata annabi Muhammadu صلى الله عليه وسلم na'am والذي يسألون الذي منه يسألون كتاب منه كتاب نزل قد أتاهم zalun qad واتقوا atahum wartiqa'u wallazi yas'aluna minhu kitabun abinda wai su suke tambaya kitabun littafi مم.
suna tambaya ne a- ga lit- dangane da littafi amma ya tasa'alun anin na ba'il azim Mm.
ko ko ko wallazi yas'aluna minhu kitabun suna tambaya ne akan a zo musu da littafi munzilun wanda zai zo musu a saukar musu ko munzalun wanda za a saukar musu da shi Mm.
kada a tahu wanda annabi zai zo musu amma wartika sai ya hau sama kafin a zo da littafin shine challenge din da suka yi ta yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا كو تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو لم تكون لك كو أو لم أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا كو أكرشي دي أو يكون لك بيت من زخرف wa muga ka zo da wato mun ga muga wani gida mai kyau gidan gidan kwalba gidan zinare autar kafi sama ko muga ka tashi sama walan numina li ruqiyika ba za mu yi imani ma in ka tashi saman ba hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uhu sai ka saukar mana da littafi wanda zamu karanta wai wai suna ganin sa kawai a ga ya dalla sama kawai kaman da faranga ya je ya zo da littafi ya kawo littafin to su ne anan za su yi imani da shi shine abin da al-musi yake faɗa kenan anan wallazi yasaluna minhu kitabun abin da suke tambaya akan sa littafi ne munzalun wanda aka saukar ko wanda munzilun wanda zai sauka musu kada a tahumu wanda ya zo musu wartiqa'u wanda za a hausa mazo da littafin نعم أولم يكفهم من الله ذكر فيه للناس رحمة أولم وشفاء يكفهم من الله ذكر فيه للناس رحمة وشفاء awalam yakfihim min Allah zikru ashe alqur'ani bai ishe su ba wanda ya zo daga gurin Allah مم.
fihi linnasi rahmatun wa shifa'u wanda a qur'anin nan akwai rahama akwai waraka cikin sa ga mutane مم.
ai wannan ya ishe su مم.
saboda kangarewa su ga abinda Allah ya saukar musu na ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mawsuf bil qidam Hmm.
ayoyi masu ban mamaki waɗanda suke ɗauke da balaga suke ɗauke da fasaha da ya gajiyar da kowa to su wannan da ya ishe su ba a su abinda suke so su ne a hausa ma a zo musu da littafi na daban مم.
ma in an hausa man ma mala'iku yan rakiya su zo su masa rakiya shine yace awalam yakfihim ashe bai ishe su ba min Allah zikrun wani littafi daga Allah qur'ani daga Allah Mm.
fihi linnasi rahmatun wa shifa'u wanda a cikin sa da akwai rahma da waraka ga mutane na'am أعجز الإنس آية منه والجن فهلا تأتي بها البلغاء أعجز الإنس آية منه والجنة فهلا تأتي به البلغاء مم.
wanda ayoyin wannan ƙur'anin a ajazal insa ya gajiyar da mutane ayatun minhu ayoyinsa wal jinna ya gajiyar da aljanu fa halla ta'ti bihil bulaga'u wai shin masana magana ba za su iya zuwa da irin alqur'ani bane inda da su iya aida su Allah ya riga ya faɗa mana kullu inijtama'atil insu wal jinnu مم.
ala ayyatu bimithli hadha alqur'an مم.
eh la Mm.
ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira Mm.
Allah ya ce da jinnu da mutum duk da su hadu مم.
ala ayyatu bi misli hadha alquran su zo da misalin alqur'ani to la ya'tuna bi misli wallahi ba za su iya ba walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da shashi suna dafa ma shashi za a hadu ayi gudumawa مم.
a yi ajo domin a zo da irin alqur'ani to ba za a iya yi ba kwata kwata Mm.
ba za a iya yi ba مم.
dan Allah Ubangiji ya yi kalubale ga kafirai da masana fasaha na larabawa kalubale daban-daban ko Allah ya ce su zo bi ashari suwarin muftarayat Mm.
ko suka gagara ko Allah ya kalubalance su ya ce musu eh, menene Allah ya faɗa mana cikin suratu suratul baqara فأتوا بسورة من- fa'atu bi suratin min mislihi da an ce ku zo da bi ashari suwarin muftarayat to yanzu ba a suratin min mislihi ku zo da sura kwaya daya wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu Mm.
ku kira wanda da su muku shaida wanda da su zo su tabbatar da wato wannan wannan mubarazan naku shin ya dace da qur'anin amma ba za ku iya yi ba مم.
to shine a jazal insa ayatun minhu wal jinna ayoyin alqur'ani ya gajiyar da mutane kuma ya gajiyar da aljanu fa halla tati bihi albulaga'u Mm.
ashe masana balaga ba za su iya zuwa da irin alqur'ani bane kam suka yi shiru an gane ko نعم na'am كل يوم تودي إلى سامعيه معجزات من لبزه القراء كل يوم تهدي إلى سامئه معجزات من قوله كو نعم قراء أيوة كل يوم كو رانا كو كل يوم كو رانا مم.
tuhudi ila sami'ihi alkur'ani takan yi kyauta مم.
zuwa ga waɗanda suke sauraronsa مم.
mu'jizatun min lafzihi wato mu'jizozi na ban mamaki na lafazinsa alqurra wanda yake zuwa ta harshen makaranta alqur'ani kullum makaranta alqur'ani suna kyauta zuwa ga kunnuwan mutane irin abubuwan mu'jiza da ban mamaki na alqur'ani wanda ba za su taɓa karewa ba نعم saboda duk karatun ka ga alkur'ani idan kana karanta shi sai kaga kaman wato wato wato kaman baka taba karantawa ba akwai ayan da in ka ji sai ka ji kamar baka taba jin ayan ba Mm.
kamar sayyiduna Umar ne radiyallahu da uh, bayan wafatin manzan Allah da sayyidina Abubakar ya karanta masa wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum yace wallahi kamar ban taba jin wannan ayan ba sai Mm.
yau to haka duk karatun alkur'anin mutum da gwanancewansa da kasancewansa gwani na gwana ya gangaran wallahi qur'ani ba ta kosansa wala ta samu alal iksari bisami ko Mm.
قرت لها عين قارها فقلت له لقد ذكرت بحبل الله فاعتصمي وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم Mm.
نعم نعم.
كل يوم كل يوم تهدي إلى سامعيه kullum alkur'ani yana ba da kyauta zuwa ga masu saurarensa Mm.
mu'jizatin abubuwan mamaki na mu'jiza kariki Mm.
min lafazihi daga lafazinsa alqurra'u makaranta qur'ani suna Mm.
karantawa na'am تتحلى به المسامع والأفواه فهو الحلو والحلواء حلواء تتحلى به المسامع kunnuwa tatahalla suna suna ado Eh, suna ado ko Na'am.
bihil masami kunnuwa suna ji- suna yin kawa da shi Mm.
wal afwahu haka bakuna suna da dada suna ado da alqur'ani Mm.
fa hawal hulu shi alqur'ani salla- shi alqur'ani shine alhuliyu shine kayan ado ko Ah, wal halwa'u kuma shine kayan daɗi نعم alhulu alhuluyi al- alhuliyu kayan ado Mm.
wal halwa'u kuma shine kayan daɗi نعم na'am kayan zaki نعم na'am رق لفظا وراق معنى فجاءت في علاها وحليها الخنساء رق لفظا وراق معنى فجاءت فيه لها وهليها الخنساء رق لفظا القرآن يا زمنتو يا يتوشي رق يا يتوشي لفظا على فزنشتو تفي je ka raqqa lafzan alqur'ani yayi taushi wajen lafazi rabu da shi rabu da shi rabu da shi Allah ya yi maka ka zauna ka zauna kai karatu raqqa lafzan alqur'ani yayi taushi wajen lafazi ma'ana lafazin sa yana da daɗi Mm.
yana da zulala yana da daɗi yana da ɗanɗano na da garɗi waraka ma'anan kuma ya ƙawata Mm.
wajen ma'ana raunak kenan نعم faja'at fi hulaha wa hali halkhansa'u Mm.
sai alkhansa'u ta zo cikin ƙawatanta da adonta wajen sautin alƙur'ani da kayan adon alƙur'ani sai ya ambaci sunan wata mata al- alkhansa wata mawaƙiya ce da ta iya waƙa ƙwarai da gaske take da murya kuma to idan alƙur'ani wato ya zamanto wajen ado da ƙawa sai ya yi tashbihi a nan wajen ka gane ko faja'at fi hulaha wa haliha alkhansa'u sai alkhansa'u ta zo fi hulaha wajen irin adon alkur'ani wa haliha da kuma kayan zaki na alkur'ani ka gane ko نعم Mhm.
وأردنا فيه غوامض فضل رقة من زلاله وصفاء wa aratna fihi gawamida fadlin riqatun min zulalihi wa safa'u wa aratna fihi gawamida fadlin alkur'ani ta nuna mana مم.
gawami da ɓoyayyu ghamir shine abin da ya ɓoya gawami da fadlin ɓoyayyun fifiko riqatun wanda yake da eh, taushi min zulalihi daga ruwa mai daɗi na alkur'ani zulal shine ruwan daɗi مم.
eh, min zulalihi wasafa'u da kuma abin da ya zamanto tacacce na daga alkur'ani shari ka bari za ka tafi zan kore ka in bara ka zauna
نعم إن إنما تجتلي الوجوه إذا ما جليت أم مرآتها الأصداء إنما تجتلي الوجوه إذا ما جليت أم مرآتها الأصداء مم.
إنما تجتلي الوجوه إياكا في ساكو تجتلي تنا واتو shiru kenan inda mata ji talil wujuhu iyaka fisa ku suna wato fitowa ne ku ɗauke shi ku kai shi inna ma tajtalil wujuhu iyaka fisa ku sukan fito fili Mm.
wato a gansu sun fito da kyansu da suransu Mm.
idza ma juliyat an mir'atiha al-afda'u idan an share al-afda tsatsa Mm.
jam'i ne na sada Mm.
idza ma juliyat idan an goge al-afda Mm.
tsatsa an mir'atiha ga barin madubi idan kana so ka ga suran ka garo a madubi to ka goge tsatsan da yake jikin madubin ko koran da yake jikin madubin sai ka ga kanka garau Mm.
shine inna ma tajtalil wujuhu fiska sukan fito fili ne Mm.
idza ma juliyat an mir'ati al afda'u idan an cire al afda'u an goge tsatsa daga madubin da ake kallon fiska da shi na'am
صور منه أشبهت صورا منا ومثل النظائر النظراء صور منه أشبه صورا منا ومثل النزائر النزراء صور منه wasu surori a alkur'ani ashbahat suwaran minna ta yi kama da wasu kamanni a cikinmu akwai ayoyin da kana kawa- kana karantawa kawai da kaga ya dace da wani ne kawai akwai ayoyin da kawai idan yanzu idan kaga bayin Allah waliyan Allah ka irin su Maulana Sheikh sai ka ce wa ibadur rahmani allazina yamshuna 'alal ardi hauna Mm.
wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama suwaran minhu ashbahat suwaran minna ko ba haka ba Na'am.
idan kaga wani yana jijjiwa yana taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka tuna da wala tudi kullu hallafin mahin Mm.
hammazin masha'in binamin manna'il lil khairi mu'tadin nasim utullin ba'da zalika zanin ko Mm.
yawa idan ka ga mutum yana maka makirci da sauransu ko Mm.
sai ka wato ayoyin alkur'ani suwarun minhu ko suwaran minhu ayoyin alkur'ani wasu surori daga qur'ani ashbahat suwaran minna ta yi kama da wasu kamanni na surori a cikinmu Mm.
wa mislun nazairin nuzara'u da kuma misalin kine na kamanceceniya kine Mm.
nazir ko ya kama da kuma sura yawa wa mislun nazairin nuzara'u da kuma misalin kine kamanceceniya na waɗanda suke kama da juna نعم an gane ko نعم والأقاويل عندهم كالتماثيل فلا يهمنك الخطباء wal akawilu indahum waɗannan waɗanda suke rashin kunya wa manzon Allah suke cewa manzon Allah makaryaci Mm.
suke cewa manzon Allah yayi kirkira suke karyata alqur'ani Mm.
ai wal aqawilu indahum maganganu na kafirai da makiya alqur'ani da malahida mulhidai da suke ilhadi suke zagin alqur'ani Mm.
wal aqawilu indahum m- ma- maganganu a gurinsu wanda suke fitowa da shi kat tamasili kaman timsal at tamasil jam'i ne na timsal timsal shine winki na suran wani نعم a akwai bambanci tsakanin sanamu da timsalu akwai bambanci saboda da sanamu gunki ne wanda ake mishi eh, kamar misali a- autan ko gunki wanda aka kafa shi ake ganin darajansa da sauransu shi kuma timsal jam'in sa tamasil shine kamar gunki kamar misali idan ka je masar da aka ga manya-manyan mutane akwai tamasil irin nasu ko da aka ga akwai tamasil na sha'arawi akwai timsal na har wannan mawaƙiyan ummu kulsum tana da timsal eh, suranta akwai timsal na sibawaihi akwai timsal na wani timsal to wal, wal aqawilu indahum maganganu a gurin makiya alqur'ani wanda suke sukan alqur'ani da shi kat tamasil kaman wani kwafi kwafi ne wani wani wasu gumaka ne da aka giggina fala yuhimannaka alkhutaba'u kar masu zantukan nan akan alkur'ani ya daga maka hankali ya dame ka Hmm.
kamar yadda Allah ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qad na'lamu innahu la yuhzinuka alladhi yaqulun fa innahum la yukazzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun Allah ya ce mun san cewa kana bakin ciki da abubuwan da suke faɗa ya rasulullah amma ka sani su din nan ba kai suke karyatawa ba wallahi sun san kai ne gaskiya ne a'a su ayoyin alkur'ani suke karyatawa نعم shi yasa a can busir ya ce la ta'ajaban li hasudin raha yankiruha Mm.
tajahulan wa hawa ainul hazikil fahimi ko Mm.
kar ka ji mamaki li hasudin ga mahasadi raha da ya tafi yunkiruha Mm.
yana musa alqur'ani Mm.
tajahulan da gangan Mm.
in ka san in an ce tajahul shine abu ka sani amma ka jahiltar da shi Mm.
tajahulan da gangan amma wahwa ainil hadhiqil fahimi me sukan qur'ani sarai Mm.
ya san alqur'anin nan gagara ba dauni wahwa ainil hadhiqil fahimi he yace kad tunkiru lainu دواء الش... آه، كف كل عين دواء الشمس من رمد وينكر الفم طعام الماء إن استقم ido yakan musa hasken rana in yana ciwo amma ba rana bace ba ta da lafiya ba rana bace ta yi duhu ko wa yunkiru al-famu ta'mal ma'i min saqami Uh, baki yakan musa ɗanɗanar ruwa in bayi da lafiya Mm.
to haka makiya alkur'ani suke نعم na'am كم أبانت آياته من علوم عن حروف أبان عنها الهجاء أبانت آياته من علوم أن حروف أبان أنها الهجاء كم أبانت آياته أوين القرآن سن بينر Mm.
من علوم نإلمومي da yawa ba ilimin da babu shi a alkur'ani babu shi babu shi alkur'ani za ka samu komai a ciki abubuwan mamakin alkur'ani ba za su taɓa ƙarewa ba ba za su taɓa ƙarewa ba sabila da yanda Allah kiransa da zubinsa ba kira ba ne wanda yake cikin wato idrakin ɗan adam ziri ne na Allah magana ne na Allah an gane ko Na'am.
yawwa shine kam abanat ayatuhu min ulumin ayoyin alkur'ani sau da yawan yawa sun bayyana ilmomi an hurufin daga wasu harafofi a bana an hali hija'u harafofin wato hija an gane ko an hurufin hija yake nufi I- ilmomi da yawa wanda ba su da iyaka sun bayyana an hurufin hija daga hurufin hija a bana anha wanda alkur'ani ya zo ya bayyana su ka gane ko Na'am.
ma'ana gaba ɗaya ilimomin da suke cikin alkur'anin nan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da su ilimin tarihi ilimin balaga ilimin albadi ilimin al- al- al- al- al- eh?
معي Il- ilimi da yawa ga sunan ilimin sarf ilimin duka ilimomi da yawa wanda ba su da iyaka wa'inda daga alkur'ani ga sunan ko to wannan duka sun bayyana ne daga ne daga harafofi guda 28 gaba ɗaya an hurufil hija'i abana anha daga harafofin alhija wanda alkur'ani ya zo ya ya- ya bayyana su Na'am.
na'am فهي كالحب والنوى أعجب الزراع منه سنابل وذكاء آيك الهب والنوى أعجب الزراء منه سنابل وذكاء مم.
fahayakal habbi alkur'ani kaman alhab wato zangarniya Ta yadda me- me me yiwa ka iya mamaki ka ce to yaya za a yi waɗannan ulum masu yawa su fito daga cikin huruf guda ashirin da takwas gaba ne zai ce ai fahayakal habbi kaman ƙwaya ne مم.
wannawa da ƙwayan da aka shuka ta ƙasa مم.
wanda minhu sanabilun wa zaka'u aka samu sanabil zangarniya da fure da yawa minhu daga wato kwaya-kwaya ɗaya daga shuka wanda a ajabar zurra ya ke ba da mamaki wa masu shuka Mm.
wa manoma مم.
da ka shuka kwayan dawa ɗaya ta fitar maka da zangarniya da f- da fure da daban-daban hakan nan ka gane ko Na'am.
shi ne ta ba abun mamaki bane a ce alkur'ani ya zo da ulum masu yawa haka zo ka zauna a sama to kaga kai ba za ka iya hakura ba sai ka zo idan ka zo kuma kai ba za ka zauna kawai ba ga ki Ngo. Ngo cin motan na'am yani نعم fahaya kalhabbi kaman kwaya ne wannawa da kuma kwaya da aka shuka a ajaba zurra'a da ya ba da mamaki wa manoma مم.
min husanabil wanda aka samu zangarniya da yawa Mm.
daga cikin kwaya kwaya daya Mm.
wa zaka'u kuma aka samu tire masu yawa an gane ko نعم yawa نعم فأطالوا فيه التردد والريب فقالوا سحر وقالوا افتراء qalu fihi taraddud war raiba suka dade suna ta taraddudi suna kokonto akan alqur'ani duk abin da suka gani na alqur'ani bai ishe su ba fa qalu fihi taraddud sai suka yawanta taraddudi da shakka Mm.
war raiba da kokonto مم.
Allah kuma yake musu zalikal kitabu la raiba fi مم.
fa qalu sihirun suka ce alqur'ani sihiri ne مم.
Mm. wa qalu iftira'u suka ce kirkira ne مم.
kuma duk ba haka bane نعم duk abin da yake cikin alkur'ani ba abin da ya kama da sihiri ko kirkira su abin da yasa suka ce masa sihiri biya da sun ga a cikin balagan su da kwarewan su babu sharif ka zauna a cikin fasahansu da ƙwarewansu babu mutum da yake da makamancin wannan wannan wannan wannan ƙudura ɗin ya zo da maganganu irin na alkur'ani sun ce kuma ƙirƙira ne sabila da ba su yarda ba sun musanta ka san idan mutum ya ɓata da gangan to duk abin da ya gani na shirya ba zai bi ba duk abin da ya gani na shirya to zai toge ne akan batan shi sabila da ya riga ya saya bata ma kanshi da kanshi an gane ko na'am وإذا البينات لم تغن شيئا فالتماس فالتماس الهدى بهن إذا عناء البينات لم تغن شيئا idan hujjoji idan hujjoji lam tuguni shay'an bata wadatar da mutum da komai ba ga hujjoji a fili ga dalilai a fili amma lam tuguni shay'an basu wadatar da mutum da komai ba ya zamo yana musu to faltima sulhuda bihinna ana'u mutum ya samu shi mutum ya samu shiriya bihinna da waɗannan hujjojin ana'u abu- aya'u abu ne mai wahala ko ana'u abu ne wanda yake da nisa kwarai da gaske Uh, hujjoji ya zamanto ilimi da hujja da dalili duk kai zamanto ka gagara fahimtar gaskiya ta wannan to da wuya ka fahimci gaskiya نعم ka san mafi yawa wanda yake fahimtar gaskiya wanda bai san gaskiyan ba ne amma wanda ya san gaskiyan ya danna gaskiyan to ba yi fahimta sabila da da gangan ne ya hana kansa ya fahimci gaskiya din نعم an gane ko نعم Mhm.
وإذا ضلت العقول على علم فماذا تقوله النصحاء iza dallatil uqulu ala ilmin idan hankali ya bata bisa ilimi da ilimin ka ka zamo ka bace to fa ma za ta qulu nusaha masu nasiha me da su ce wa mutum نعم dama iyakan masu nasiha su an karar da mutum akan abin da bai sani ba su masa nasiha su ce masa ya gyara to hankali ya bata da ilimin shi مم.
dallatil uqul ala ilmin idan hankula suka bata ala ilmin da ilimi fama za ta ƙuluhun nusaha'u masu nasiha meye suke da ikon su ce babu abin da za su ce sai dai su ja baki su yi shiru kawai na'am قوم عيسى عملتم قوم موسى بالذي عملتكم الحنفاء ƙaumu musa ko ƙaumu isa عيسى ƙauma isa amalat kumul hunafa'u ƙauma isa ko mutanen annabi isa amaltumu qauma Musa kaga yana raddi ne ma Yahudawa da Nasara da suka karyata Alkur'ani suka karyata manzan Allah Nabi Isa amaltumu qauma Musa kun yi mu billazi amalatkumul hunafa'u da abinda musulmai suka yi mu'amala da ku da shi ku mutanen annabi isa kun gaskata annabi musa kun yi imani kun yadda musa annabi ne Mm.
ko kamar yadda alkur'ani wato musulmai jama'an manzan allah sallallahu alaihi wasallam sun gaskata ku sun yarda wato annabin ku annabi ne amma kuma ba ku yarda da mu ba kamar yadda su ma ba su yarda da ku ba an gane ko Na'am.
shine qauma isa amaltumu qauma musa kun mu'amalanci jama'an annabi musa kuna fa'uda abin da musulmai suka yi mu'amala da ku da shi نعم saddaku صدقوا kutubakum.
كتبكم وكذبتم كتبهم إن ذا لبئس البواء saddaku kutubakum sun gaskata littattafanku eh sun gaskata littattafanku suwa kenan su musulmai نعم sun gaskata injila wa kazzabtumu kutubahum amma ku kun ƙaryata littafin su kun kiyarda da alqur'ani inna za la bi'sal bawa wannan mummunan sakamako ne mutum ya yarda da kai kai baka yarda da shi ba law jahadna هدكم لاستوينا أوللحق بالضلال a استواء wannan kenan za mu tashi a baiti na 201 lauji hadna juhudakum da mun musa annabinku kaman yadda kuka musa annabin mu lastawaina da mun zama daya awalil haqqi bid dalal istiwa'u yanzu da ƙarya da gaskiya da su zamo sun yi daidai ba za su yi daidai ba za mu tsaya a nan insha Allah abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada sharif ya zo ya hana mu karatu abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين